بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta asabar uku ga watan safar shekara ta 1448 wanda ya daidai da 18 ga watan julai 2026 miladiya a wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littafin wadatul ahkam fi ma'alimin halal wal haram wa an khairul anam la al-hafiz al-allama al-imam abu muhammad taqiyuddin abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi muna cikin kitabus siyami littafi da mala yayi na azumi muna hadisi na biyu a wannan babu hadisi da mala yace ya an abdullah bin umar radiyallahu anhuma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن هم عليكم فاقدروا له حديثي لك عبد الله بن عمر الله تعالى يجد شيشي لما هي تنسى يتي نادي ماذا الله صلى الله عليه وسلم yana cewa idan kun ga jinjirin watan ramadana ku yi azumi in kuma kun ganshi jinjirin wata din kuma ku aje azumi fa in humma alaikum idan aka yi muku girgije idan ba ku ga wata ba faqduru lahu to ku cika sa idan dukan ku zuwa kwana 30 sai zaka sai ya zama watan ya kare a kwana 30 31 kuma shi ne daya ga wata zai zama daya ga watan shawwal kenan a muna dai yin sharhi a daidai wannan gaba na idza ra'aytumuhu fasumu fa idza ra'aytumuhu fa afṭiru cewa ubangiji duk maganan ganin wata ya gina shi ne akan wato maganar yin azumi da maganar idaya da mu yan ƙasa za mu dogaro da wato tafiya na wata ubangiji ya gina waɗannan abubuwan ne kawai akan gani ar-ru'ya basariya ainiya kan gani na ido gani na ido ko kuma abin da zai taimaka ma idan ya je ya hango ba ba ya sa wata na'ura daga baya wato ya je ya shi ya je ya gano masa ba ko kuma a tsaya ana yin wani ana wato a dogaro da abin da ake kira wato a hisabul falakiya da lissafi kawai ba a ce mu yi lissafi kawai ba mu ta ƙididdiga shi kan shi a wasu wanda suke ƙoƙarin su kafa mana hujja da maganar girgirar kalanda shi al'ashirin shamsiya ai na tabbatar wanda suka karanta yanda tarihin shi yanda aka yi wannan wata ya san wato yanda shi kan shi aka sami tsirkaniya tukuna kafin ma a zo a tabbatar kafa zuwa tabbatar tunda tafiyar ranar dai tafiyar rana ne amma wannan watannin ai ba dai daga baya aka kawo su ana akwai dan kare kare da suka samu sai haka mu dai shari'a musulunci ubangiji ya gina wato kidaya ne da ta'alam wa adad sinin wal hisab an gina shi ne akan tafiyan wata akan wannan aka gina shi karewa wata da kuma shiga sabon wata kuma ana gina shi ne akan wato gani mu da muke kasa mun gan shi ba a ce wa dole sai mun je sama mun kallafa ba kan mun tabbatar yana nan ko baya nan ba sai da ba ba ce maka akai baya nan ba a to akwai bangaren da muka yi magana cewa idan misali sabanin malamai da ake da shi kan cewa idan aka samu an gani a gari guda daya sun dirra gowan garuwan musulmai sai su dauka da azumi ko ko a'a muka ce jumhurin malamai abinda ake nakaltowa daga wajen su shine suna cewa Abin da aka gani na wata gari daya na musulmi to da gowan garuwan musuluncin baki daya ya shafe su muka ce amma akwai ra'ayin su imamu ash-shafi'i da wasu daga cikin malamai da suke cewa a mutukar an samu sabanin mahura da mafadar rana to wannan shikenan wato ganin wata zai bambanta tunda dama can yanayin awanni da kwanaki kwana ma yakan dan bambanta mu lokacin da yanzu asabar ne a wurin mu watakila su asabar ɗinsu yanzu ta yi nisa ta yi mata shiga lahadi saboda haka tunda akwai wannan bambancin to zai iya zama kuma mu riga mun fara gani ya fara zuwa wajen mutane je wanda suke gaban mu to shi wannan gani na cewa sauran malamai a ciki akwai malaman malikiya da suke cewa ganin ƙasa guda ɗaya shine ganin ragowan garwan musulmi baki ɗaya aka hikaito cewa wannan shine ra'ayin jumhurin malamai to shine ibnu abdul bari yake cewa shi a cikin littafin salis al da kuma a cikin at-tamhid yake cewa wannan ra'ayin shi yana ganin ba ma haka yake ba wani abin da ake dangata malamai shi yana ganin malamai da suke cewa ganin gari daya sai dai ana maganan gari daya da suke kusa da juna shi ibnu abdul bari haka yake faɗa yace amma duk malamai domin ba shi yace ba shi wa a ce mu da muke andalus shi shi kenan shi da yake spain da wanda ku da kuke kurasan can wato gabas ta nesa su da suke yamma ta nesa kuma ka ce wai su imam malik wadda suna nufin cewa hau irin wannan bambancin shi ke wai gari wanda an gani a kurasan shi ke kuma dole kuma mutanen andalus ya kama su ita da wannan ba zai yi a sama a sama haka ba har su waɗanda suke cewa ganin gari ɗaya to wannan ne ana maganan gari ne na kurkusa to in kuma haka ne yanda ya faɗa dan ya nakato shi ijma'i yana cewa qad ajma'u malaman sun yi ijma'i annahu la tura'a ar-ru'ya fi ma akhara min al-buldan cewa ba a izina da ganin wani ƙasa wata ƙasa wata take ta yi nesa garuwa da suka yi nesa da juna to ba a izina da ganin wata ƙasa akan wata ƙasa kal andalus kaman garin andalus spain din kenan spain da portugal kusan sune a yanzu haɗe yanzu ake kira andalus ba spain kaɗai ba kal andalus min khurasan kaman daga andalus zuwa khurasan a ce dan andalus zai kallafa ma wanda ke khurasan khurasan shine kamar wajen gaban iran da gaban iran ma baki da wajen su ta tatsin da to yanzu a ce wanda yake extreme wato end na duniya ta fuskan gabashi da wanda yake extreme another extreme end ta bangaren yammaci a ce kuma duk ganin gani ɗaya za su yi shi ne ibn abdulbar ke cewa to wanda duk wanda ya fahimci haka a matsayin magana malamai ta bai fahimta ba shi abinda ibn abdulbar ke faɗa kenan waka zalika kullu baladin lahu ru'yatuhu kal misl kabir haka zalika kowane gari kowane gari yana da ganinsa da zai je duba ya gani kamar manyan garuruwa almisul kabir wa ma ta kara mata akabaru min biladil musulmin da wanda wato nahiyoyinsu suka yi kusa da juna to kowanne mutukar mafaɗaɗa da mahuda sun bambanta shi inda dan abdulbar yana ganin kawai shi kenan kaga shi yana nema ma ya ma haɗa maganan guda biyu yana ganin maganan ɗaya ce kawai ba ma magana biyu ba kamar yadda abubakar faɗa a wajen amma dai wasu daga cikin malamai suna ganin maganan su ma'alibi suna nan sai dai su bisa hararo cewa to ya maganar su irin su andalus din batun da lokacin su malik a duk da ba wai babu akwai daula umawiya sun shigo andalus din andalus din to amma dai kaman ba su hararo maganar ya gano ya lissafin ganin wata mutanen andalus wanda suke nesa to yanzu kuma duniyar ta zama kaman wata kwallo a kusan a kusa ake da juna labarin zai je amma kuma za a ga awannin sun bambanta a wani awanni ba za mu iya raba kanmu da wani bambancin awanni ba to inda za a samu bambancin awanni a samu wasu sun riga ganin watan wasu kuma su su ma ga wata a lokacin ba don ba rana ba ta fada ba to inda za a samu wani kaka don za a samu wani gari ya zama ya ga wata wani bai gani ba dole to kuma musulunci tun da ya gina shi akan gani ne ru'ya to kaga haka na kowa zai yi haƙura ya ci gaba da da kirdiga irin inda ya tsinci kansa sai dai kamar yadda muka faɗa sai mutum yana sana cewa tunda abin za a gina shi akan al-mafali mahura da mafada to mu da muke kusa da juna duk garin da suke kusa da juna kusan awanninsu iri ɗaya ne to suna iya majuna suna iya majuna wato tallafi da kuma hidima ta fuskan bada information bada wato bayanai sai yanzu ina jar sun ga su iya gaya mana kamar sun ga su iya gaya mana inda kusan da awannin mu ɗaya ne amma misali wanda awannin mu ya bambanta da su da yawa to kaga su kuma sai su haƙura da wanda suke suna tare da juna kenan a haka a haka sai a ci gaba da yi in kuma muka ce za mu koma ra'ayin wasu daga cikin malamai da suke ganin a kawai ra'ayin mutum ɗaya shi kenan a ji a sanar ba kowa da kowa ya kama azumi to wannan kuma magana ce ta malamai sai a duba ga in an samu imam daga cikin limaman mu mahukumtan mu ya ce shi wata ra'ayi zai ɗauka sai da wannan ba shi ne ra'ayin ba a zaki shi wani ra'ayi zai ɗauka sun misali kamar sarkin musulmi ya ce to shi gaskiya yana ganin maslahan kawai shi ne shi da zara an ce kawai wani gari ya gari inda ya gamsu kawai shi kenan ko ba a gani a najeriya ba a ta azumi shi kenan sai mako da shi a kakacin da akwai malamin da suka faɗa haka abin ba na rigima ba ne amma dai abin da dai shari'a ba ta ba shi dawa shi amma abin da shi na sarki shi ne ya zo ya canja wannan dokan ya kawo ita doka daban a zuwa ce za a koma da sashi kuma to ko ba da sashi wannan bata addini ne kuma da canza addini ba yadda za a bi ta shi akan wannan to sai magana ta gaba har yanzu dai muna kan magana shi ganin wata din idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'afṭiru shi ne ina hukuncin wanda shi kadai ya ga wata da ya zo ya ce to sarki na ga wata ya ce to kai gaskiya ba a da kai ba aka bincike aka ga shi miji bai zama adali ba shi ana tuhumarsa zai iya yin ƙarya kamar bai wanda wanda wanda kullum sun an gashi kawai kullum fama yake da kwalba ko da kayan baye da zai ce ya gani da zai ya gani ai bai komi ba inda zai ga wani harara harara ko zai ce ya gani wata za a da shi ai ba za a da shi a irin wannan ba to wanda ya gani shi ya tabbatar da ya gani amma da ya zo wajen liman wajen shugaba sai ce shi bai da ba kai ba gaskiya ba ka cikin wanda aka karbi shaidanka Allah ya kyauta ko kuma ya yi nesa daga garu daga gari misali irin wanda suke tafiya sai can bayan gari nan kocin daji su ci gaba da rayuwa shi sai ya gani to yanzu zai zai je jira ne ko ba san garin su da yake kusa da su a daji sai su ce sun gani ta ne shi zai azumi to wannan shi ma malamai sun tattauna amma a nan akwai abu kaman guda uku da kamata a fahimta akwai maganar ganin azumin ramadan akwai magana kuma ganin ganin watan jinjirin watan shawwal wanda kaga wannan shine mafari da da aji azumi sannan kuma akwai maganan ganin watanni da ba waɗannan ba wanda su ana ɗan sassauta al'amari tare da su to a wajen malamai da yawa suna cewa shi duk wanda ya ga wata ya tabbatar ya gani misali ko in shi ya gani kuka ce kai baka da ba shi da ya gani in ya tabbatar shi a yaƙinan shi cewa lalle ya riga ya ga wata to galibin malamai suna cewa shi azuminsa galibin malamai wannan wato jumhurul fuqaha suna cewa wanda shi ya tabbatar ya gani haka zalika wanda shi ma yake nesa da waje da da wato cikin gari sai ya gani shi ke nan kawai sai cigaba da azuminsa sai azuminsa wannan shine magatawan imam malik fatawan malikiya mu wannan shine fatawan mu cewa ga wanda ya ga wata shi ɗaya to yana iya azumi ba wai wanda zai ce shi ba zai ba sai ya ga wata a daban ba amma da shi muke magana ba wanda zai ce shi ba zai azumi sai ya ga wata wannan wato shi kansa ba ma shi da wani magabaci ba shi ba maganar sa shi da cewa shi tayi yawa a ana maganar dai wanda shi lokacin kidayan dai da aka zo kuma kidayan yayi daidai an kai 29 da ya rana 29 da rana 29 da sai sai je duba ko insha Allah shi da yake na ba cikin daji ko wani abu da ya wuce sai ya gani kuma cikin ikon Allah su kuma cikin gari su gani ba da ya zo ya ce shi ba a shi shi su aka ce ba za a yadda ba ko kuma a shi yana nesa da juna yana nesa da gari zai azumi kuma da azumi ba shi ne malamin suka cewa wannan ya azumi wannan shine maganar Imam Malik Imam Shafi'i maganar Abu Hanifa Al-Thawri Sufyan ibn Sa'id Al-Thawri kuma shine maganar abokinsa Hassan ibn Salih ibn Hayy kuma shine maganar Imam Ahmad da Abu Thawr wannan shine maganar malamai da dama to sai magana ta biyu ta malamai da suke cewa shi ne magana abuwa ibn abi rabah da cewa ba zai azumi ba sai dai ya jira ya yi azumi da daukacin musulmai in sun ce sun gani sai ya azumi shi inda ba ya so ma umumin musulmi na wannan shi ne maganar aba aba shi da daukan azumi da aji azumi shi kai zai kai tare da musulmai kawai shi ba za ka je ka ce ko ka gani za ka azumi ba wanda wannan ita ma ruwaya ce daga babu ahmad kuma wannan shi ne ikhtiyarin shekul islam ibn taymiya ibn taymiya yana ganin azumi wato ibada ce ta jama'a kai ɗaya ba za ka yi ba kuma kai ɗaya ba za ka aje ba yanzu ana amma kaga zai iya kidaya in ya gani sauran abinda ba a ramadan ba ko shawwal kamar rago muharram safar shi kenan ya gani shi kenan zai ci gaba da kidayansa a haka amma in dai maganar ibada da watan da take yake da alaka da ibada da jama'a za su yi ba kai kadai ba inda ba za ka je ka ɗaya arafa kai kadai ba haka ba za ka je ka ka ji azumi kai kadai ba akwai hadisi da cikin tabiya suke hujja da shi akan wannan to anan wataƙila zai zai kawo mai maganan shi azumin nan azumi azumin ramadan azumi ne wato congregational ibada ne wato ibada ce wacce take ta jama'a yani ibada ce jama'iyya ko ko ibada ce fardiyya da ku aka ce kowa yi ko ko ibada ce ta wani bangaren fardiyya ta wata bangaren jama'iyya wannan shine shine wato tahrir mahallin niza din in aka fahimci wannan to shi zai ba ni dama ga zai azumi ko ba zai yi ba idan muka ce azumi wato ibada ce ta jama'a ba ta mutum ɗaya ba to yanzu mun gudanar da azumi magudana kamar na sallar juma'a kai ɗaya ba za ka sallar juma'a ba mun gudanar da shi magudana kamar sallar idi kai ɗaya ba ka sallar idi ka dai wani abu amma dai ba sunan sallar idi ba sannan kuma mun gudanar da shi magudana ta tsayuwa arafa arafa ita ma ibada ce ta jama'a ba ka zuwa ka ce kai kaɗai kayi tsayuwa a rafa ranar lokacin dulhijja wannan duk ba za a yi wannan ba to wannan su wasu daga cikin malamai haka suka ɗauka wannan ibn taymiya don haka suka shi ya ɗauki ya ɗauki abin in kuma muka ce wato ibada ce ta ta ɗaiɗaiku shine wato kamar wani ba yi da da sallah ko kowa an ce ya sallarsa in ka samu jam'i ka yi in baka samu ba wani ya ce ba zai yi ba kai ka je ka kayanka azumi ibada ce ta ta ɗaiɗaiku in wani ce ba zai ba shi kenan musulun biyan azumi ko kuma ibada ce ta wani bangaren wato ta jama'a ce ta wata bangaren kuma ta ta ɗaiɗaiku ne ta bangaren jama'a shine wajen sallan idi wajen sallan idi tare yake da irin arafa da sauransu wurin aji azumin da sauransu niyya munna da za a yi wajen an gaba azumi amma ta wajen cewa kuma shi tun daga safiya har zuwa tun daga alfijir har zuwa wato faduwar rana wannan ɗaiɗai ku ne aka ce a yi to wannan zai zama kawai ta wani ɓangaren jama'a ce ta wani ɓangaren kuma ɗaiɗai ku ne to wannan shine dai kusan dai abin da sa malamai suka ce tattaunawa kan wannan amma su wanda suke cewa dole sai an yi azumi abinda suke cewa su malaman wanda suke cewa dole sai an yi azumi kamar su malikiya kenan suna cewa to ai gashi shi wanda yace ya ga watan ko da an ce ne kawai ba a daura ganin sa ba amma shi fi nafsul abda hakika ya al'amari shi ya san ya gani shi kuma Allah ta'ala da da ta shar'anta cewa ayi azumi cewa yayi li ru'yatihi sumu li ru'yatihi shi kuma qadara al-hilal shi ya gani ai shi ya ganki dan me za a shi azumi saboda haka shi wannan shi wannan shine wato abin da su su malamai suke faɗa suke cewa idan an hana shi sallan idi saboda ita sallan idi ba a yi sai da jami'i sai da jama'a to wannan kuma ba za a hana shi wata ibada wacce take da ma ne kowa na iya yin ta ba shine kamar sallan kamar shi azumi din saboda haka in ya ga wata shi daya to haka yazo yazo ya azumin sa tunda gashi a matsala ce mishi su mu ne ru'yati shi kuma ya riga ya gani to ai kaga ko da mun kaita shi wani shi ba zai iya tura abin da yake shi ya gani ba ai shi ya gani to wannan shine babban babban hujjar su to su su in taymiya masu cewa su kuma a ba zai azumi ba sai zai tsaya kawai sai tare da al'ummar sa suna suna kan hujja da wani hadisi da zo a cikin sunan Tirmidhi Jami'u Tirmidhi da sunan Ibn Majah hadisi Sa'id al-Maqburi daga Abu Hurairah Abu Hurairah ke rubuta daga manzo Allah manzo Allah yana cewa as-sawm yawma tasumun wal fitr yawma tufṭirun wal adha yawma tudhahun ya ce azumi shi ne ranar da kuke azumi ranar da duk jama'a ke azumi to shi ne ranar azumi a wajen Allah shan ruwa kuma shi ne ranar da kowa sha ruwa ba kai ranar kai ka sha ba kai kadai wal adha ya mutabahun ranar kuma layya shi ranar da dukkan kowa yake daukacin al'umma musulmi suke yin layya kaga wanda sai ya sanya dole a samu a tahaffu a tahaji a dan yi baya baya saboda in aka ce mutum daya watakila ai la ya amuru min al shi mutum daya ba da kila zai je ga wani abu ba watan bane ce watan amma tun da sauran al'umma suke basu gani ba sai ya haƙura tun da shi wannan shi da ma ganin watan ramadana da kuma ajiyar ramadana an gina shi ne akan tahaffuzi da taharri da kirdado da yin baya baya kar ka je ka cika tsawalawa abubuwa imamu tirmidhi da ya kawo wani hadisi sai ce inna ma ma'ana hadha anna sawma wal fitra ma'al jama'ati wa udhrin nasi ma'anar wannan a wajen wasu daga cikin malamai shine azumi da aji azumi za a yi shi tare da mutane daukacin al'umma ba za ka yi kai kadai ba to wannan shine yawa dalilin da su ibnu taymiya fa ka ko wani yayin hujjar hadisi shi su sauran ita malama sun yi hujja da wannan idza ra'aytumu fasumu wa idza ra'aytumu fa'dhiru ita ar-ru'ya shi kuma ya riga ya gani su kuma wanda suka yi amfani da hadisi shi ma wanda manzo Allah ya ce azumi shi ran da kuke azumi kuma shan ruwa shine ran da kuke shan ruwa to wanne ne rajaha duk dai kowanne ya kawo hadisai ne da abu da ya fi kusa da dare a wadena a shi ne a azumi ɗin saboda ya ƙinin shi wanda ya ga wata ɗin yana da ya ƙinin ya gani shi shi kuma za Allah wannan shi ne sharaɗin wannan shi ne sharaɗin shari'a cewa wato a azumi in an gani saboda haka wannan sharaɗin shi ya gani shi wannan sharaɗin yin azumi ɗin cewa shi ne in an gani to shi wannan a sharaɗin waba'i ɗin wanda ya tabbata shi a wajensa kawai dai shi ba a karba ba to shi kuma wato azumi sharadinsa shine wato a san watan ya fada watan an ga watan shi kuma gashi ya riga ya samu da ganinsa da yi sannan aka toye azumi shi ya fi shi ya fi daidai sai dai ko da zai azumin in ya ga sauran al'umma duk ba su azumi bayan shi ya gani wani ba zai sa cewa ba zai zo ya gaban jama'a yana cin abinci ba ba shi da dama ya zo gaban jama'a yana cin abinci saboda gudun tuhuma kuma in ka ɗauki maganar wannan guda biyu da muka gaya za a ga shi kansa baya cin karo hadisin abu huraira abu hadisin abu huraira ba zana ba cewa ya kai azumi ba cewa ya azumi shi yayin da jama'a ke azumi shi ma haka ya yi da ya ƙi zuwa gaban jama'a ya ci abinci wato ya nuna cewa shi yana azumi ya dinga dai dan wato baya bayansa har sai da suka tabbatar sun fara sannan ya fito wanda cewa shi azumi yake yi aka kaga yayi shi yayi azumi tare da mutane shi ma a gani na ido amma duk dai da asirce shi ya ta ya riga ya wata kuma ya azumin sa to wannan gaskiya shi yafi yafi daidai haka zalika wajen ajewa kuma dama wannan ba shi da dama ya aje ba shi wasu da su ce yana iya ajewa shi ba shi a asirce amma dai idi dai ba shi da dama ya idi shi daya ba a yin idi shi daya sai an jira al'umma musulmai sun sun ce za a yi a zai jira na idi kamar yadda ba zai arafa ba shi daya to amma shi shi wato shawwal shi kuma sai shi kaga idan aka ce ya aje kawai zo ya idin sa shi aka ce sallan idi ya kamata ya biyo bayan wato ya zama da zara an aje azumi to a idi to shi yasa shi imam malik ya ce to gaskiya wanda shi ya ga watan shawwal imam malik yana cewa shi ba zai ba zai aje ba in ma ya take ya aje ji imam malik zai rama wannan rana kuma zai kafara shi ya tsananta shi ya ce in ka sake ka gashi watan shawwal ko ka gani ka ce kai ba za ka azumi ba to in ka sake ka yin azumi a wannan rana kana da wato kaba da ramakon za ka yi sannan kuma za ka kafara amma sauransu abu hanifa da ahmad zuka zai sun hana sun hana wato a ya aji azumin me bambancin wannan da wancan wancan kaga shi azumi ne zai ibada ce zai shi kuma wannan ajewa zai to akwai bacci tsakanin ajewa da yi shi wancan idan ya yi aikin sabbin faɗi ƙasa banza ba shi kuma wannan idan ya ƙi to ya zai yi sallar idi idin kuma an ce ne a yi ta ne wato tare da jama'a ita kuma da zarar an aje ka aje azumi ka ƙi to ana buƙatar kuma ka aje salama ka ka bince ta da sallar idi ka ga wannan ba zai yi ba da aka kawai ka shi ne su imam malik suke cewa kawai ya haƙura ya haƙura kawai azumin sa amma shi imamu shafi'i da abu faru suna cewa a ya ci abinci amma asirci shi ma ya ci abinci sa amma a asirci amma wai kawai idan mutum ya shi ya ga wata sai ya rubu ya ringa bayyana wa mutane cewa shi gashi ya ji ya ciwo nama da waye da mirinda yana sha a gaban mutane a wani gida ce kuna azumi yana ƙin dariya cewa a wannan wannan shi a jima'i ma zai wannan bai mahalata ba a shawwal yanzu zai ce shi ya ga watan shawwal da haka shi ba zai azumi ba ranar shi ya zo ya ce ma gidansa ranar ma daɗi za a ci aka irin nunawa haka ana bayyana wa izhar izharul farah wal akl wal hitr to wannan malamai suka ce wannan ai jima'in malamai wannan ma haramun ya aikata wannan shine abinda abinda malamai suka faɗa imam ahmad shi ma wannan shine maganar sa cewa ya ci abinci sa asirce sai ibn azum zahiri wannan duk shine maganar su amma dai kamar yanda magana ta gabata al-azhar shine in ya ga watan shawwal to zai azumin sa saboda azumi ya kamata ya biyanci aji azumi ya kamata ya zama ya zo ana gabawa sai a zo a sallar idi sannan kuma azuminsa ba zai fara kasa banza ba ta fuskan guda biyu duka ba zai fara kasa banza ba zai ba shi ladansa amma da a irinsa ya yi dama idi ana yin shi ne shi mutum shi daya ai misali kana magana sai azumi a ranar ya sha amma shi amma in in ya daki magana imamu shafi'i ya ci abinci sa asirce shikenan gobe kawai sai su da take idi a gobe sai zai bi su idi shikenan abin sa yayi wannan shine abin da malamai ke faɗa sannan kuma suka ce saboda lazumin sa ne ai ya bi jama'a wajen arafa yanzu da misali ya ce shi sallarsa shi yau ne ba gowa ba to ai zai je wurin masu arfa ne ce su canza ranar arfansu su ai ba zai faɗa musu wannan maganan ba saboda haka ba zai fita daga cikin jama'a musulmai ba wannan shine abin da malamai suka faɗa suka ce kuma azumin shi ziyarta fadlin ne azumin shi ƙarin falala ce da ubangiji ya bashi ganima ce bare da saboda haka ibra'ul lidhimma kawai shine azumin sa wannan shine abin da malamai suka faɗa to ina ganin kamar wajen arruya mun gama shi idan ra'aytu bu fasumu wa idan ra'aytu bu fa'dilu sai wajen gaba fa in humma alaikum idan aka muku in aka muku wato girgije misali lokacin ruwa ne ko wani abu dan girgije ya biya ko kuma an sami kura ya hau sama to ya za a yi kuma ranar wato girgije azumin ranar da aka yi mana girgije shine azumin ranar kokonto ko ba shine ba wanda malamai sun tattauna kan cewa shi ne ranar kokoto ko ba shi ne ba akwai saɓanin malamai ranar kokonto shine mutum ranar da ba a ga wata ba mutane suka ringa labata ba juna amma bai wa shi da tara ba a ga watan ba to ba a gani ba to ba a gani ba to da aka tashi kawai sai kai kace za ka yi azumin ka ya dace ranar an gani ko ba a gani ba shikenan kai azumin ka kawai za ka yi wannan shine siyamu yawmi shakk ko kuma wani ya zo ya ce ya ga watan kai ba kai ka gani ba a wani ne baka labarin cewa ka gani da aka ji sai aka ga shi ba adali bane sai aka ce ba za a karɓa shaidarsa ba dan haka za a yi za a yi kwana talatin kai kuma sai ka ce a kai bari kai azumin ka a haka wannan shine siyamu yawm shakki ijma'a ittifaqa wajen malamai to sai dai sabanin da suke kuma zai shiga cikin yawm siyamu yawm shakki shine ranan da zai zama a wato shi wannan girgije aka samu sama ba kai take ba girgije aka samu sai ba a samu an gani ba shin ya halatta a azumin wannan ranan ihtiyaban dan dai gewayewa dai kawai ko ku bai halatta ba da dama dai wajen ajewa duk malamai ba sa wannan magana amma shi wannan maganan azumi na na wato al-ghamam yawmul ghamam ko yawmul ghaimi wannan malamai suna da suna da sabani amma da ko za a ce dingurgun ba a ga watan ba ko ba a samu labarin ganin watan ba kawai kace kai ba za ka ba za ka azumin ka za ka azumin ka inda yau ashin tara to wannan ba malamai duk ba wanda ya halatta wannan duk wanda ya wannan ya aikata haramu ba a ce baka ga watan ba yau zara ashin tara to rana ashin tara kawai suka ce kai za ka shi azumin ka to kaga wannan kai ba ce baka an gani ba an ce an gani abin ba ce an gani ba shikenan a wannan ba za ka yi shi ba amma an aka sami alkamam to malamai da dama shi ma kamar malik kamar shafi'i kuma ruwa ce kamar muhammad sun ce kai azumi ranar yawon gaini ranar da aka sami girgije ko ba a ga watan ba kar yi azumi a wannan rana wasu daga cikin malamai sun wajabta masa dole sai azumin ba ihtiyatan saboda kai tashi zama ranar ramadan ne ba muna magana ranar ranar kokonto ba yanzu muna magana da yaran da aka samu girgije akwai malamai galibin malamai suna cewa ba za a azumi ba haramun ne ma a azumi don shi ma yawon shakki ne wannan shi da magana sai imam malik akwai wanda kuma shi kuma yama wadda ta azumi wannan ruwaya ce daga imam muhammad kuma wasu daga cikin malaman mazhabin sa su abu ya'la alqadi abu ya'la da kuma alqidaqi sun zabi wannan magana amma magana ce take tana da akwai akwai alama kaman an masa kuskure a sai kuma magana da aka rawaito daga Imam Ahmad cewa mustahabi ne ko halacci mutum na iya yi yawmul ghaimi da kana iya yi in kai babu ne a yi da fahimci yace in kai in ka samu irin wannan ranar kana iya yi babu ne in ji Imam Ahmad kuma Imam Ibn Taymiyyah ya ya fi daidaita wannan ra'ayin a ne shine ra'ayin Imam Ahmad to menene hujjar su na cewa ana iya azumi ranar yawmul ghamam su hanabila hujjarsu shine abin da ya zo a cikin sunan abi dauda hadisin ibnu umar ayyuba sakhtiyani ke ruwaitowa daga nafi bayan ya kawo wannan hadisi ne da muka karanta cewa in kun gashi ku azumi in kuma kun gashi ku aje azumi in an ka muku girgije shikenan to sai ce fa kana ibnu umar idza kana sha'ban 29 nuzira lahu ibnu umar ya kasance idan sha'ban ya kai 29 sai ya sa aje abin tuka masa fa in ru'iya in an ga wata fa za ka tushi kenan kaga sai azumin sa wa in lam yura in ko ba a ga wata ba wa lam yahlu duna banzarihi sahabun wala qatara kowa babu wani girgije babu wani girgije ko wani wata kura da ta sha makance tsakanin mu da ganin wata din asbaha muftiran sai kenan cewa ya gari ba zai azumi ba saboda da babu girgije shaga shi shine yau shakki a wajensa sa sai ce sai aka ce fa'id hala duna manzarihi sahabun au qatra amma idan an samu girgije an samu wani wata ƙura asbaha sa'iban sai azumin sa fa kana ibn umar yufṭiru ma'a an-nasi amma kuma duk da haka in yi azumin sa ko da wani zai bayi azumin 30 ne ko su suna 29 ko ya 31 su suna 30 to fa kana ibn umar yufṭiru ma'a an-nasi baya aji azumi sai tare da mutane wala ya ya'khudhu bi hadha al-hisabi amma baya izina baya izira da wannan lissafin nashi shi to kaga shi wanda yana kace bakon wajen wato aiki da wannan hadisin zalla yace asawm yawma tasumun wal fitr yawma yawma tufṭirun to wannan shine dai shi da abin da aka rawato shi sa shi imamu abu ya faɗi cewa to ranar da aka samu girgije mutum na iya azumi din in ya so yayi ko kuma mustahabbi ne azumin ba dole ba to kaga ibnu umar duk da haka wannan ra'ayin nasa da wanda ya yi irin wannan aikin in shi inda da kan shiga watan aka in ba ga ulama ne wanda ya kara taimakon shi wannan ra'ayin namu da muka faɗa cewa in mutum ya ga wata shi ɗaya to ya azumin sa tun daga ibnu umar tsammanin ganin watan yake yi sai ce kawai zai azumin sa tsammanin ganin watan yake yi wannan ba fa mazhabin malikiya ba yanzu ba mazhabin malikiya wani mu a malikiya wani ya daga cikin yamu shaki bayan azumi amma shi ibnu umar shi yana ganin in dai an samu girgije to saboda yiwuwan ana iya samun wani wanda shi zai ga wata din to shi kenan kawai sai shi azumin sa amma kuma baya aje azumin sai tare da mutane wannan shine wato magana shi ibnu umar sannan kuma baya yi sai yayin da sama take fa yau in sama ta zama sai sama nuna akwai girgije in fa yau take shi kenan ba zai azumi ba wannan bambanci kenan tsakanin wanda shi suke yi wato azumi na ranar kokwanto to sai dai wannan ra'ayi na ibnu umar gaskiya ijtihadin sa ne ijtihadin sa ne wannan wannan ba ba wai ana da wani hadisi ina da wani hadisi bane kawai dai shi fahimta sa kenan da yayi da masunna amma hadisai da suka zo kusan suna cin karo da wannan da wannan ra'ayin nasa akwai hadisi da za a ce as-sunan hadisin da ibn abin da ke ruwaitowa ta hanyar jabala ibn suhaib ya ce kunna inda ammarin filiyomin da ya shakku fihi muna wajen ammar ibn yasir a ranar da ake kogotan ramadan ne ko ba ramadan ba fa'utiya bishafi sai aka zo da wato nama fatana ha ba'abul kaumi sai wasu daga suka yawace su ci nama wai kamar suna azumi فقال عمار تعمل شيء من صام هذا اليوم فقد عصى ابو القاسم duk wanda yayi azumin irin wannan rana to ya sa abu abul qasim to duk da wannan shi dai a kokonto aka ce to ba mu sani ba ranar girgizar ne ko ko ranar shi ne yake kira kokonto ba mu sani ba amma dai ya dai hace azumin ranar kokonto duk wanda yayi haramun ne ah to kuma gaskiya azumin girgize shi ma ya kama da wannan to abin da ma zai kara karfin wannan ra'ayi shine hadisin hadisin Aisha Aisha a hadisin da cewa ta yi fa'in rumma alayhi idan aka yi matsala girgije adda talatina yawman sai yi da kwana talatin sun masa masana sai azumi kaga baya azumin ranar girgizan ke da cewa aka yi sai kirka talatin ɗinsa sannan sai azumi to sannan wato yana ba bai azumin ba to kaga wannan yana yana wato kaman yin yin raddi mashi wanda ra'ayi na ibn umar saboda aka gaskiya ranar yawmul ghaib al-ahwab shine mutum kai azumi in an ce ba a gani ba tunda dai an gina abin da ne kan ru'ya ba kan ihtimali ba ihtimali wannan in aka bude babu yiwuwa zai yiwu zai yiwu an gani ko zai yiwu wani ya wannan an ga yiwuwa ba shi da iyaka possibility wannan ba shi da iyaka a tsaya dai akan ru'ya da ru'ya shi da a ru'ya al-muhaqqaqa cewa lalle an gani to shikenan sai a azumi in ba a gani ba kuma shikenan sai a sha ruwa kana azumi din wannan da hadisi suna nuna haka kuma wani hadisin da makaranta a baya la tuqaddimu ramadana bi sawmi yawmi aw yawmayni illa rajulan kana yasumu sawmahu fa man falyasumhu shi wannan kage da kace bakan wannan ba zalla ya hana ya azumin kwana ɗaya ko kwana biyu kafin ramadana wannan dai ya hana ai wannan to muna da dan har yanzu akan shi shi gadin dai maganar wata din sai wanda labari ya isa musu na ganin wata na ramadan ko shawwal amma kuma labarin bai zo musu ba sai bayan rana ta fatsama rana ta yi jiya aka ga wata labarin bai zo ba shi kenan sai da rana mun tashi wata abincin mu muna cewa talatin ne ga wata shi kenan sai wasu mutane sun zo sai sun ga wata su ya za a yi to wannan malamai sun kusan abin da suka itifaki kuma ka kira shi ijma'i watakila a shine wato mutukar an ga wata yau amma ba mu samu labari ba gobe sai muka tashi babu azumi to lokacin da labarin ya zo mana sai mu kama baki al'imsaka bakiyata da yau wannan shine abin da duk malamai ke faɗa sai dai malamai suna tattaunawa akan cewa za a rama wannan ranar ko za a rama ba wannan rana da wato ba mu azumi ba ba mu kwana da shirin azumi ba tunda ba a samu albaituta bin niyya ba to wani azumin za mu wannan azumin za mu kirga ko za mu kirga ba wannan za mu kama bakin mu saboda alfarmar ramadan ne amma wannan azumi za mu kidiga ko za mu kidiga ba wannan malamai suka yi magana guda biyu jumhurin malamai kusan da aibatul arba'a suna cewa sai an rama riwaya ce daga imamu ahmad imamu malik imamu shafi imamu abu hanifa suna cewa sai an rama wani ajal bayan bayan sallah in aka ce zamu rama ba shine mai azumin ranar ranar idi ba in aka ce mana jiya aka ga wata yau ba kawo baki za mu ci gaba da kirgawa ne sai an ka 29 in an ga wata to gobe idi za mu yi ba za mu ce shi ke mu rama wannan wanda ba a ai ba ranar idi ce ranar idi ana azumi ne ba azumi sai mu bari sai mun gama idi din shi ke nan ana gama idi sai mu zo mu rama ba rama azumin mu wannan shi ne abin da za a yi an ta taɓa yin haka saudiya saboda su kaman ranar azumi a shekarar azumi a shi takwas suka yi labarin ya zo musu ba sai daga baya cewa lalle an ga wata saboda haka suka ce to bayan sallah za a rama kuwa sai aka zo aka ashirin takwas sallah ta gilmo daga za kuma aka zo aka raba wanda shi ne abin da su suka yi to sai kuma riwaya da ake da shi daga Imam Ahmad da wasu daga cikin Hanabila wanda shi ne ikhtiyar Ibn Taymiyyah ya ta ba za a raba ba ai kai abin da yake iya abin da Allah ya kallafa baka ne kai ce baka aka yi sai ka gani sai ka samu ilimin an gani Ibn Taymiyyah Shekul Salam ke nan shi yana cewa shi ai cewa aka shi an gani har ma ya kafa hujja da magana da Ibn Abdul Ibn Abdul yana cewa malamai kusan sun yi ittifaqi ko ijma'i akan cewa ba wani wajabcin azumi da ke rataya akan ka sai bayan an tabbatar an gani to su ba labarin bai zo musu ba sai da lokacin da rana ta yi ta fantsa ba shi ne sai su kawo bakin su yau da ma shi yana ma tafiya cewa ba da za a zo a ce da za a zo a ce kawai wannan ranar baki ɗin sai bayan magariba aka ce ka jiya fa an ga wata na kun fa jiya an gani kuma yinin baki ɗaya yau a sha ruwa mu mun sha ruwa mutum zafi muke yi yau da ya ki tausi araba ba ibn taymiya ya da hujja ya da hujja da yake kawowa hujja ne na a hadisin salama ibn al-akwa yana cewa akwai hadisi da yake cikin sahihul bukhari maza Allah lokacin azumin ashura ai kusan cewa azumin ashura da shine farkon wajibin azumi shine azumin aka fara cewa wajibi sai an yi to sai maza Allah ya aika mai shaida cewa duk wanda ya riga ya ci abinci to ya ƙara shi azumin sa kai ƙara ci da wanda kuma bai ci ba to kawai ya shiga zarcewa azumi za a yi in tafiya ce kaga adam ba a ce zo salama ba ko a ce salama kuma a lokacin shi ne ramadan din lokacin kaga yanzu a yanzu ma idan an sake samun irin wannan hali kawai ba a ba a ce ka zo kalama ba to amma dai wanda ra'ayi ta ibn da ibn tafiya ra'ayin ya yi tsawi da yawa ba a rama ya fi zama da ahwa a rama ne saboda wannan cewa ba a ce salama ba bai zo a hadisin bane ya zo mujmal ne wannan alƙulai zo labarin duk da dai watakila ubangiji bai ce salama bane ta darujar saboda dan tarbiyya dan kuma farko a lokaci ne ko na baka mace ko afuwa ma sa tare da annabin su annabi ya ga zai sha sha ya ya ruka ya ce ai afuwa kuma akai ba shikenan ba amma a ce ba za a rama ba to gaskiya magana ce wacce take tana buƙatar har yanzu ne bata kwanta abin ba amma dai ibn taymiya wannan shine ra'ayinsa to shi ganin in misali labarin aji azumin ne kamar shawwal ya zo musu amma bai zo musu ba sai kamar karfe goma ko gabanin da zawali to malamai suka ce idan sun sani ne da rana to idan kafin zawali ne imam malik na cewa sai sallar idi amma idan bayan zawali ne to ba shi sallar idi ba shi sallar idi kin ta fadi ba a yanzu shekara ba za a sallar idi ba har a gobe shi waje imam malik ba za a sallar idi ba tunda dai sun samu labarin ne bayan zamani ai kun san dama idan misali idan idan misali yau aka ga wata gobe ne ai azumi kaga yau daren azumin gobe kenan to haka in wani ya ce maka yau da rana idan ce maka shi fa ga wata to abinda zaka faɗa shine wannan watan na jiya ne ba na wato dare mai zuwa ba wanda shi ne abinda malamai ke a kai to shi mamari yana cewa a shi kawai ba shi inda aka bayan da wali ne shi ba a shi ba za a yi sallar idi ba wanda kuma ruwa ce daga babu shafi shi ba amma jihohar malamai su sa imam malik a wannan suka ce a sai a bari sai gobe sai a sallar idi sallar idin sai a iya riskar da ita ibn abdulbar ya cewa to ayyukan kwace sallar idi yanzu kuma mai ta zama kamar wani kamar wata juma'a ko farali to da ba dai a wasu malamai sun ce wajiba ce dama sallar idi ba suna ce muakkada ba wasu ci malamai sun ce wajiba ce to da haka dai akwai kuma hadisi kan wannan imamu shafi'i imamu ahmad imamu sauri imamu lat ibn sa'ad duka suna cewa kawai sai a bari sai gobe sai azumi to sai hasan bin sa'ad ibn ai shine yake cewa a in misali babban sallah ne sai a yi tunda dama wannan kwanaki duka ayyamu idin ne shi ke sai ana yi amma in karamar sallah ce ba za a yi ba amma dai abin da yake mafi inganci shine da zarar labarin ganin ranar karamar sallah ranar idin babban wato watan shawwal ya kama za a yi sallar idi to mutukar lokacin labarin ya zo mana ba za mu iya haduwa mai farin cikin da ya kamata bi ba muna da dama mu jinkita mu ce sai gobe wannan hadisi ya tabbata akan wannan hadisi ne da imamu ahmad ibn majah da abu da sada'ani ya suka fitar da shi da wasu daga cikin malamai hadisin abu bishir ja'far ibn abi wahshiya yake rawaito daga abu umair abdullahi ibn anas ibn malik abdullahi dan gidan anas dan malik daga wasu daga cikin baffanninsa daga cikin ansarawa daga cikin sahabbai suka ce gumba alaina hilal shawwal an yi mana girgije ba mu ga watan shawwal ba faja a rakabin min akhirin na hari shi ke nan sai muka tashi da azuminmu sai ga wasu mahaya sun zo mana ƙarshen yini fa shahidu inda rasulullahi annahu ra'awul hilala sai suka ce su fa sun ga wata fa bil amsi jiya fa amara nasa an yuftiru sai ce mutane su karya azumin su kawai ka saka karya wannan kuma shine kaida za a kakkarya ne a shari'a karya kowa sai ka sai ka dan kurba ba za ka ce kai ba za ka karsa ba ai tsakanin sai ramti biyar sai ka kurba ruwa wannan ita ce sunna fa baran nas an yuftiru min yawmihim sai ce tun a lokacin kawai kawai ya karya wa ay kharaju li idihim min min al-ghadi yace to gobe kuma za mu shi Allah idi to kaga wannan yana Imam Malik raddi to Ibn Abdul Bari shi bai karɓi wannan riwaya ba saboda yana cewa Abu Umair dan gidan Abdullahi ibn dan Abdullahi dan gidan Anas ibn Malik ba a gaba tantance adalcinsa ba to amma dai magana mafi inganci Ibn Sa'ad ibn Hibban sun yi sun wattaka shi al-hafiz shi ma ya wataka shi kuma manyan malamai wurin guda uku abu bishir abdullahi ibn al-musanna yazid rishk duka sun yi riwaya daga wajen sa zaka hadisi ne wanda yake hadisin sa ko duka ce hasan kalka bal ma ka baka yace mishi sahihi malamai da yawa sun inganta wannan hadisin nashi ibn hibban ibn al-munzir ibn sakan ibn hazm zahid duk sun inganta wannan hadisin saboda haka abin da yake akwai in aka samu labarin ganin watan shawwal ya zo mana ba mu samu labarin ba sai kashe gari shi ke nan sai mu in za mu yi idi a lokacin ba haɗa jama'a sai mu yi idi in kuma za mu yi ba sai mu bari sai gobe wannan wannan shi ne abin da ya fi dacewa a sunna lokaci ya yi ko? a ai cewa ba kai da ganin wata ba shi wannan ba hujja ba ne ba hujja bane bai shikenan ka ayyuka shi muke asawm yawm yasumun nas wal fitr yawm yaftirun nas dole wannan abubuwa ne an gina su akan imam shugaba ba a hannun jama'a ba duk yanzu demokradiya ta ta koya mana yanci na ba ga da babu dalili a mu addini sun ce ba ba za ka taba cewa kai kai za ka yi abinka ba wani da kai sai wasu yan kungiyan ku wanda sun suka imani da kai yanzu misali ka ce wani wani malamin kungiya shi ɗaya kawai zai ce shi da mabiyansa zuwa su yi idi to waye zai bi shi sai wanda suka imani da shi don a samu shugaba guda daya sadaka wani abu da ake nisan zuciya ne kawai tsaba sai dai akwai bangaren kuma da malamai kuma suna da ta cewa a kansa wanda za mu zo sha da tattauna shi ne ga wanda aka yi da ƙini shi ma shi shugaban ya zo da wasu sharɗa ne ba sharaɗin da shari'a ta gindaya ba kamar wannan falaki da muke ta magana za mu zo insha Allah wannan shi ne abin da ya bada saura kawai a wannan wannan bigini ya zo ce shi kawai shi ba a haife shi ba shi ba a haifa ba don haka shi kawai shi kawai kuma ya sa lokaci ya ce haka ba za a aiki bai kulle lokaci ba bai ce wai sai akwai lokacin da zai saurari ganin wata ba in aka wuce lokaci kaza shi ke da ya kulle ko ka gani ba ka gani ba ba inda aka ce a wannan ɗanyen aiki a shari'a ka ce ko ka gani ko an gani ka sani ina da ina waya ta ta iya kira ba ta kira ba ina da abin hawa ina iso ba iso ba kawai ka ce kai da karfe kaza ka kulle ba za a karba ba wani irin abu ne wannan addini ake fa ba san zuciya ba to duk wanda ya wannan magana wasu daga cikin malamai suna cewa za a yi ai yi ya kyale shi insha Allah za mu tattauna wannan ai insha Allah akwai wannan shine abin da ya mana saura kaurai da zamu yi shine maganan ganin wata wanda ya ce shi zai kawo wasu abubuwa wanda zai kirkiro shi a karan kansa ba shar'in da shari'a ta yi ba to ya halatta mutane su je su yi idi su kyale shi wannan wajen malamai da yawa ya halatta a wajen malamai da yawa wannan ya halatta ana iya yi sai don ana nema wata maslaha don ka rigima ko wani abu amma ga wanda ya kawo wani sharadin ba da sharadin addinin musulunci ba manzala cewa ya dafa kalima kalubi fi ma'afi fil khaliq inna mabata fil ma'ruf ba za a ta addini saboda wani mutum ba shi daya saboda ya zo da wani abin da yake sabanin fahimtar addinin musulunci to insha Allah sai muka zo wannan za mu ba ta tauna gaba insha Allah abinda muka taji Allah ba mu lada abinda muka sallata Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.